إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أما بعد فعباد الله فإنني أذكر نفسي وإياكم بالمسير الأبدي والمرجع التي لا مهيد عنه والطريق التي لا مهيد عنه أذكرنا جميعا بالموت والقرب الساعة وانتهت الحياة ثم اعلموا رحمكم الله إن في مرور الأيام والليالي لإبراه قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فحذر الدنيا عباد الله ومكائدها وكونوا فيها كالغرباء أو عابر السبيل كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل فهنيئا لكل من كان في الدنيا كغريب أو عابر السبيل ثم هنيئا له ثم هنيئا له الذي اغتنم أيامه في هذه الحياة بالأعمال الصالحات وسكرت أيامه من الأعمال ما يحبه الله ورسوله وويل لمن يضيع أيامه فيما نهى الله ورسوله قال الله جل وعز إنهم يرونهم بعيدا ونراه قريبا عباد الله إن هذه الحياة قليلة فاغتنموها فيها بالطاعات واكثروا فيها من الحسنات وتداركوا فيما بقي من عمركم من الخيرات قبل أن تفاجئكم هادم اللذات لقد أحسن من قال تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن الليل هل تعيش إلى الفجر فكم من سهيه مات من غير إلة وكم من سكيم آشهين من الدهر وكم من صغير يرتجى طول أمورهم وقد أدكلت أجسادهم إلى ظلمة القبر وكم من عروش زينوها لزوجها وقد نجست أكفانها وهي لا تدري وكم ساكن عند السباه بقصره وعند المساه كان من ساكن القبر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم كمسا قبل كمس اغتنم كمسا قبل كمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل سقم قبل شغلك وحياتك قبل موت أخرجه الحاكم يقول شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى يقول يا أكي اشتري نفسك اليوم فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تسل فيه قليل ولا كثير وذلك يوم تغاب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أكرتني إلى أجل قريب وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون في الدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يا أيها الغافل كم ضيعت من الأوقات في اللهو والمنام كم صلاة تركتها وحقوق ضيعتها ومناه أتيتها وشرور نشرتها ولكن هل نسيت يوم ذا يوم الذي قال الله تبارك وتعالى فيها في كتابه الكريم حيث قال سيقول رب العزة والجبروت كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ويبكي عليك الأهل والجنار ولكن أين المفر وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد فهكذا عباد الله حتى قال رب العزة والجلال ولولا إذا بلغت الهلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجؤونها إن كنتم صادقين نعم عباد الله هكذا تنقطع هذه الحياة ويرجو كل واحد منا إلى ربه تارك أهله وماله باقيا ما عمله وما فعل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه عباد الله إن العاقل هو من يتق الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة بفعل المعمورات واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى وما نهى عنه رسول صلى الله عليه وآله وسلم لقد أحسن من قال الموت باب لكل حي يدخله إن عاش في نفي أو عاش إفسادا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم الحمد لله على إحسانه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد bayan haka yabo da godiya su tabbata ga Allah makaɗaici marin jayi tsira da aminci su tabbata ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ku bayan Allah ina tunasar da ni kaina da ku ga baki ɗaya zuwa ga wata tafiya wadda babu makawa a gare ta wani titi wanda babu wanda ya isa ya kauce masa wata tafiya wanda babu wanda ya isa ya karkace daga gare ta ita ce komawa zuwa ga gida na gaskiya wato ita ce mutuwa ina tunasar da ni da kukanku ga baki ɗaya 'yan uwa musulmi mu sani cewa kwanakinmu suna ƙarewa kullum rana ta fito muna komawa ne zuwa ga ubangiji da haka ne rayuwa take karewa gaba daya sai a waye gari lokacin mutum ya yi ko da ciwo ko babu ciwo sai ya koma zuwa ga ubangijinsa a tattale shi a kai ma ubangijinsa kamar yadda ya zo shi kadai a maida ma ubangijinsa shi kadai ya kwanta shi kadai ya fuskanci ubangijinsa shi kadai kuma ya ansa tambaya shi kadai babu kowa tare da shi ku sani ya ku bayan Allah lalle cikin wucewar kwanaki da dare raki akwai darasi mai girman gaske ga dukkan mai hankali Allah mabuwayi da ɗaukaka yana cewa lallai a cikin halitta sammai da kasai da kuma giftawar dare da yini akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke masu hankali su ne waɗannan da ke suna tuntunta ubangiji suke tuna ubangiji suke ambatansu lokacin da suke a tsaye ne ko lokacin da suke a zaune ne ko lokacin da suke a kwance ne akan sasannin jikinsu suna tuna ubangiji suna zikiri suna komawa zuwa gare shi suna cewa ya ubangiji baka halicci sama da kasai don wasa ba ya ubangiji hakika tsarkinka ya tabbata ka kare mu daga azabar wuta ya ku bayan Allah ku ji tsoron duniya da kuma abin da ke cikinta na rudani da ke cikinta ku ji tsoron Allah ku kasance cewa kuna mai da al'amarinku zuwa ga Allah kowa yake yi makansa hisabi ya sani yadda ya zo shi kadai shi kadai zai koma ku kasance kamar ainihin mabag wato bako wanda yake akan tafarki na tafiya annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake gaya ma abdullahi dan umar yake cewa ya kai abdullah ka kasance a duniyan nan kamar wanda yake bako ko kuma wanda ya ratse akan hanya zai dan yi rurrumi bayan dan lokaci kuma ya wuce haka ake bukata kowa ya zama domin babu tabbasa cikin wannan rayuwa lalle hakika ni'ima ta tabbata ga dukkan wanda yake ya kasance a cikin wannan rayuwa kamar matafiyi ne ko kuma wanda ya yada zango a waɗansu wurare ko kuma bako da ya shigo gari zai kasuwanci ya fita hakika wato ni'ima ta tabbata gare shi marhaban da lale ga wannan wanda ya tafiyar da kwanakinsa na cikin wannan rayuwa cikin aikata ayyuka waɗanda suke na ƙwarai ya horar da rayuwarsa da kwanakinsa cikin ayyukan da Allah ke so kuma cikin ayyukan da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake so kuma ya umarni da su hakika kai ce da tabewa tana tabbatuwa ne ga wanda duk ya tafiyar da kwanakinsa a wannan lokacin a al'amura waɗanda suke ba su da alaƙa da addinin Allah kai ce da musiba ta tabbata gare shi ranar da mai kira zai kira shi ranar da yake ganinta da nisa amma Allah ya ce a kusa take wato shine lokacin mutuwa ya ku bayan Allah hakika duka mai hankali idan ya dubi rayuwar nan zai ga rayuwa ce yar kaɗan yar takaitacciya zuwa wani lokaci kwazam sai a ce babu wane karibaci wannan lokacin naka cikin yi ma Allah biyayya sannan ka yawaita istighfari da ayyuka waɗanda suke na ƙwarai ka bibiyi kwanakinka na yau da kullum cikin abin da ya rage maka rayuwarka cikin aikata ayyukan alkhairi tun kafin mutuwa ta zo ta kawo maka farmaki a lokacin da baka tsammani hakika wani mai hikima yake cewa kai guziri a cikin rayuwar nan ta duniya domin kai baka sani ba fa idan dare ya je tsaka baka da tabbas cewa za a wayi gari da kai yace so nawa nawa ne mutum lafiyarsa kalau za a kwanta tare da shi babu illa tare da shi amma sai a waye gari kuma a ce ya mutu so nawa ne za ka iske cewa ga mutum a kwance baya da lafiya kamar za ka je ka dawo ba za ka iske shi ba amma sai ka iske shi kuma ya rayu shekaru masu yawa ga wani lafiyarsa kalau ya faɗi kawai ya mutu to so nawa ne musamman a irin wannan lokaci za ga ga marasa lafiya nan mai rai kwakwai mutu kwakwai a asibiti wani ya zo ya ziyarce su a asibitin ya tafi amma kuma bayan tafiyarsa sai abu ga waya an ce mota ta yi hatsari da shi su kuma ga su a raye ashe lafiya kenan ba abun alfakari ba ce ba ba kuma abun takama ba ce ba ba kuma ita ce ke nuna cewa mutuwa ba za ta zo ba so nawa ne malam yake cewa wata amarya wadda aka yi mata kwalliya aka yi mata kunshi aka kawata ta za a ɗauke ta kai ta gidan mijinta ana kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da rere amma ba sani ba a cikin daren an rika an saka likafanin da za a saka ta a ciki sai ta waye gari ba tare da mijin ba sau nawa ne mutum zai waye gari yana a cikin gidansa na alfarma da alfakari amma kuma kafin almuru sai gashi a cikin waɗanda suke kwance a cikin kaburruka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma Abdullahi dan Abbas ya Abdullahi dan Abbas yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma wani mutum ya ne masa wa'azi yace karibaci al'amura guda biyar kafin al'amura guda biyar su zake masu abu na farko maza Allah ya ce kare baci rayuwarka ta samartaka kafin lokacin tsofanka ya zo domin duk wanda ka gansa yaro wata rana zai koma tsoho kare baci lafiyar jikinka kai aiki waɗanda suke na kwarai abu na biyu kenan kafin lokacin rashin lafiya ya zo domin duk wanda ka gansa da lafiya wata rana za a ce baya lafiya haka sunnar rayuwa take abu na uku maza Allah ya ce ka yi amfani da damarka da ka samu ta dukiya kafin rashin damarka ta zo domin hakika wanda duka gansa yana cikin ni'ima a yau to wani lokaci zai zo wanda babu ni'imar ko da ni'imar ba ta kare ba to zai iya yiwuwa ya kasance cikin waɗanda sai mutuwar ta zo zai rika cewa ya ubangiji a jinkirta man man amma Allah ba zai jinkirta masa ba don lokacinsa ya riga ya yi haka manzo Allah ya ce abu na hudu karibaci ainihin yalwar lokaci kafin rashin lokacin ka ya zo yanzu kake da lokaci to ka tsaya ka bi Allah da takawa ka duba yadda 'yan siyasa suke shiga babu kwari babu tudu babu ainihin kwazazzabo babu wani ainihin rafi ba korama wadda ba za su tsallaka ba don neman mai su samu dama wanda za su yi tazarce da waɗanda kuma ba su yadda ba su tazarce haka ake ta kamfen ana kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da bushe-bushe irin wannan aikin da kake yi a siyasa ko da ake yi a cikin siyasa haka ake so bawa ya jajirce ya bi Allah da takawa wani malami yake cewa kana son aljanna kuma kana yin bacci da daddare yace kana son rahamar ubangiji amma kuma baka kiyaye dokokinsa to wannan yana daga cikin alama hauka da ke damun mutane a yau da zaran an ce Allah ba mu aljanna kowa zai ce amin amma aikin aljannan fa za ga kaɗan ne daga cikin mutane duk yadda rayuwarmu ta koma duk yadda lokacinmu ya koma duk yadda lafiyar da Allah ya bamu ta koma a yau lokaci gashi an bamu amma dubi abin da ake yi da lokacin lafiya ga ta nan an bamu amma dubi abin da ake yi da lafiyar sannan bayan haka kuma wadatar gashi Allah ya ba waɗansu kai wasu ma har sun samu dama Allah ya ba su takara har sun ci shekara hudu har ta kare yanzu ku duba daga dawowar mu zuwa demokradiyya yau shekara ashirin ake nema to wanda fadu ya kara kuma wata shekara ashirin din kaga yanzu waɗanda aka haife su a cikin demokradiyya farkonta suna da shekara sha takwas ko shekara ashirin to in an kara wata ashirin din ya zama arba'in wanda an soma demokradiyya yana da ashirin yanzu yana da arba'in in an kara wata ashirin din ya zama guda nawa kenan ya zama sittin kenan haka nan rayuwar take ta tafiya ya yan uwa musulmi amma ba ɗaya daga cikin mutane sai yan kaɗan da mutum ke waigawa baya ya gada yau rayuwa ta za ta ƙare mai zan gabatar zuwa ga ubangiji na haka kawai ake ta shirgoliya ana ta kiɗe kiɗe wani ma an zaɓe shi ba za a ƙara ganin sa ba sai kuma bayan wasu shekara hudu bai sani ba cikin shekaru hudu sun ƙare an ƙara zaɓensa sun ƙare an ƙara zaɓensa sun ƙare haka hudu hudu hudu za ta ta ƙarewa kwatsa mu wata ran sai a ce ya mutu manzo Allah yake cewa kai amfani da damar ka kafin rashin damar ka ta zo sai manzo Allah yake kai amfani da rayuwarka kafin mutuwa ta zo domin duk wanda ka gansa a raye watan wata rana za a ce masa ya zama gawa mal mar'u illa man sara walau irtaqa dan adam duk da ka gansa asalinsa dan ƙasa ne ko da an masa gida a sama ba zai iya rayuwa ba wannan hadisi imamu hakim ya ruwaito shi ibn al-qayyim Allah ya dada shi yana cewa ya kai dan uwa ka sayi kanka a yau fa inna suqa qa'ima domin a yau ake cin kasuwar abin da yake nufi ka fanshi kanka a yau a wajen ubangiji daga barin azabarsa domin a yau kasuwar take ci saboda me tana da rai tana da lafiya ana magana kana fahimta in an yi magana za ka iya amsawa ya ce fa'inna suka ƙa'imatun yanzu ne ake cin kasuwar walbaba ya rahisa hajar da ubangiji yake talla wadda zai ba da aljanna a kanta haja ce wadda take mai sauƙi yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj millata abikum ibrahim annabi yace yasru wala tu'assiru bashiru wala hajar ubangijin sauki gare ta daga alwala za a ce an baka aljanna daga gina masallaci ya ce an baka aljanna sada zumunta an baka aljanna ciyar da iyali an baka aljanna amma da yawa kuma sai kaga waɗannan abaiban sun sun gagara ibn al-qayyim yake cewa wal badai'a rakhisa hajar da ubangiji yake talla na bada aljanna ba ta da tsada da sauki wasamanu mawjudun sannan kuma ga kudin a cikin aljihunka menene kudin shine lafiya da hankali da aka baka ana magana kana fahimta ga lafiya zaka iya yi ga hankali za iya gaya maka karba zaka iya karantawa zaka iya yin aiki kaga wasamanu mawjudun sai yace wasayati ala tilka suqi wal babaya da sannu wani lokaci zai je ma waccan kasuwar zai je ma waccan hajar ko da kana da kudin a aljihunka ba za a barka ka ci kasuwar ba shi ne mai ranar da mala'ika ya kwankwasa maka kunnan ka ya ce bawan Allah yau lokacinka ya yi to a ranar ba za a baka dama ka yi sallah ba ba za a baka dama ka yi aikin alkhairi ba sadar da zumunta ba za a baka dama ka yi kaza ka yi kaza ba ya ce wata ya fi ala tilka suƙi wal babaya yawmun la tasilu fihi qalilun wala kathir lokaci zai zo wallahi ko kana da kudin ga kudin a aljihunka ga hajar ana talla amma babu a wani lokaci ne shine annabi imman Allah ta'ala yake cewa ku ciyar da abin da Allah ya azurta ku da shi tun kafin wani yini ya zake ma ɗaya daga cikin ku yana cewa ya ubangiji a ɗan jinkirta man mana ɗan lokaci kaɗan fa asaddaqa wa akun minas salihin in yi sadaka in zanto daga cikin nagartattun bayi Allah zai ce har abada walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha a a an baka lokacin da ya kamata ka je aikin haji ka samu dama ka samu wadata amma baka taba zuwa ba an baka lokacin da zaka yi sadaka amma baka taba yi ba an baka lokacin da zaka yi kyauta amma baka taba yi ba sai idan lokacin siyasa yayi a lokacin za ka yi kyauta a lokacin za ka yi sadaka a lokacin za ka nemi malamai da za su yi maka addu'a domin ka zarce to yanzu an zo lokacin da ba a zarcewa Allah ya ce inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan a madakata ba wanda ya isa ya masa shatale tale yanzu ka iso lokacin dole sai ka faɗa rami a wata sura Allah ya ce ku ciyar da abin da Allah ya azurta ku da shi tun kafin wani ne ya zo wannan yinin labai fihi wala kulla babu ciniki babu dangantaka sannan kuma babu ceto babu wanda za a cece shi sai wanda aikin shi ya cece shi kafirai su ne azzalimai Allah ya ce a wani wurin ya kai dan adam menene ya ruɗe ka dangane da ubangijinka mai karamci wannan da ya halice ka bayan ya halice ka ya sawwara ka a yadda kake ganin ka cikin kowace sura haka ubangiji ya tattale ka sai ya tsara ka sai ka zama dan adam mai kunne ana faɗa kana ji kuma kana fahimta Allah ya ce bari dai su mutane suna ƙaryata ranar mutuwa kuma suna ƙaryata ranar me suna ƙaryata ranar sakamako lalle hakika kuwa a tare da su akwai masu kiyaye aikin su mala'iku ne waɗanda suke masu girma waɗanda ba sa gaffala ya kai wanda yake rafkanan ne ya wanda ya rudar da rayuwarsa ya wanda ya jahiltar da hankalinsa ya wanda tunaninsa bai masa amfani ba akan addini sai akan siyasa so nawa lokuta nawa ka watsar lokaci nawa ne ya wuce maka baka yi amfani da shi a cikin addini ba lokaci nawa ne ka wulakantar cikin wasa da wargi cikin yin bacci da ainihin kallon filafilai na batsa salloli guda nawa ne ka kasa samu a cikin jam'i a salloli guda nawa ne na asuba aka kira kana a cikin ɗakin ka ka kasa fitowa amma da an ce ga 'yan siyasa sun fito to ƙoƙari kake ka fito saboda ka zarce so nawa aka yi haka haƙoƙi guda nawa ka to zartar Allah ta'ala ya ce kowane musulmi akwai haƙƙi guda goma a kansa ayar da muka yi ta nanatawa ayatul huquqil ashara waɗannan haƙoƙin guda goma na Allah da mahai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haƙƙin iyaye haƙƙin dangi haƙƙin makusanta haƙƙin marayu haƙƙin talakawa guda nawa ka tozarta yaushe ne kai amfani da dama ka cikin waɗannan abaiban al'amura da Allah ya haramta guda nawa ka zake masu fasikanci har zina yau ta zama ado ga shugabanninmu mutum baya kunya ba tsoron Allah baya jin kunya ma an ce masa mazinaci bai damuwa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashararanci guda nawa ka yada a tsakanin mutane akwai waɗanda fa su fasikancin ya kai ma wani zai iya daukan masa matar da zai fasikanci da shi a biya masa guda nawa akai har ka manta lokacin da zaka koma zuwa ga Allah ka manta lokacin da za ka koma zuwa ga Allah baka tuna faɗin Allah ta'ala ba da yake faɗa a cikin littafinsa ya ce kalla idza balagati taraqi wa qila marraq Allah zai ce kalla idza balagati taraq bari lokacin da rai yazo iya wuya bahaushe ya ce karan karama nan kenan wa qila marraq aka ce ko akwai mai magani akai shi asibiti mana Allah ta'ala ya ce ƙauri ya riga ya lankwashe ɗan adam ba zai iya tashi ba an tsokana idanunsa baya ganin komai sai mala'ikun da ke ƙoƙarin su ɗauki ransa idan lokaci ya yi Allah yake cewa wato ƙafa ta tsokane ba zai iya tafiya ba a wannan ranar zuwa ga ubangijinsa ne kawai matabbata ba da ma turba balle abuja zuwa ga ubangijinsa zai koma a lokacin nan ƴan uwa suna kuka makwabta suna kuka sai dai ina wurin gudu babu wajen gudu Allah ya ce waja'at sakaratul maut bil haqq magagin mutuwa ya zake ma mutum da gaskiya zalika ma kunta minhu tahid wannan shine abin da kake gudu to yanzu gashi ayo ya same ka hakanan al'umma ya ku bayan Allah to kamar haka ne fa ubangiji mabuwayi da daukaka yake cewa menene yasa lokacin da rai yazo iya wuya ana kokarin a fitar da shi a daidai wannan lokacin duk yan uwa suna zaune suna kallo Allah ya ce mun fi ku kusa da shi wannan majinyacin sai dai ba kwa ganin mu Allah ya ce to in kuna ganin ku waɗanda ba za a iya tashi ba ne a yi maku hisabi ku mai da rayukan a jikin gawunan ku mana ɗan adam ba zai iya yi ba Allah ya ce tarji'unaha in kuntum sadiqin ku mai da ran ya koma inda yake mana ɗan adam baya wurin gudu a wannan lokaci ba za ya iya komai ba zuwa ga matabbata zuwa ga ubangijinsa take ya ku bayan Allah to kamar haka ne rayuwa take karewa haka nan mutane suke komawa zuwa ga ubangijinsu kowane ɗaya daga cikinmu zai koma zuwa ga mahalicinsa ya bar ‘ya'yansa ya ban matarsa ya bar dukiyarsa an sa shi kabari shi kaɗai da aikinsa da kuma abin da ya aikata baya da kowa a ranar Allah ya ce duk wanda ya aikata aiki daidai da ƙwayar zarra Allah ya ce zai gansa wanda duk ya aiki mummuna wanda yake daidai da ƙwayar zarra Allah ya ce zai gansa ya ku bayan Allah hakika wanda yake mai hankali shine wanda ke lura da kwanaki da suke karewa da mutuwar ƴan uwa da danki da abokai sai ya ji tsoron ubangijinsa fai da ɓoye cikin aikata dukkan abin da Allah ya yi umarni da nisantar dukkan abin da ya hana ko da zuciyarsa tana so wannan ci haka ne ake samun falala da haka ne ake samun gafarar ubangiji wani mai hikima yake cewa ita mutuwa ita ce kofa wanda dukkan rayayye sai ya bi ta wannan kofa ta mutuwa ya rayu ya yi zamto mai amfani ne a cikin rayuwarsa ko ko ya zanto mutumin banza a cikin rayuwarsa babu makawa dai sai ya bi ta wannan hanya wadda take ta mutuwa Allah ta'ala yake cewa lalle hakika wannan abin da kuke gudu lalle kace da su lalle mutuwan nan da kuke gudu to wannan fa kamar kuna riskarta ne wato ita mutuwa ba wai kamar tana bin ku a baya bane inda kake tafiya din kana tafiya ne kana fuskantar ta ba kuma dama kai dojin da kaje inda za ta danke ka shikenan sai ta danke ka sai ga ka zama fi'ili ma bi muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da kunnuwa waɗanda ke jin wa'azi ya azurta mu da zuciya wadda ke komawa zuwa ga Allah ya azurta mu kuma da gannanmu da rayukanmu da zukatanmu su zanto masu alkhairi a gare mu ya tunasar da al'umman musulmi ya keɓantar da mu a cikin wannan hali da muke ciki ya Allah ta'ala ka samu a wanye lafiya ya Allah ta'ala waɗanda suka gafala suke nema su kawo rudani ya Allah ka mai da kaidi a kansu ka zaunar da al'ummar musulmi lafiya ibadallah yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا وتوبة قبل الموت يا رب العالمين اللهم طهر أعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا أهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله